yana kama ruwa har yana jin motsi ruwa yana jin karar ruwan ba ana kama ruwa kenan ba wai koji kadai ba to wannan saboda maganar fitsari ya zo ne aka dawo da maganar amma in ba haka wannan ba wurin babin wancan ba wurin babin sabane babin da babu da muka wuce sune babu gun wannan to amma saboda kawo maganar sunan fitsari ne aka shigo da wannan sai yace tun da shugabanni mun ji suna wanke suna wanke duburarsu da ruwa in sun yi bayan gari haka ni kuma na fi son ko ba walima a wanke da ruwa saboda haka yanzu hukuncin da yake hawa uku ne na farko in namiji ne idan ya yi kashi ko ya yi fitsari in ya goge kashin ko fitsarin da hoge har na ƙarshe ya fito baya da wani datti to shi kenan ya tsarkaka sai ya alwala sai ya sallata ko da bai wanke ba amma mutum ya wanke da ruwa ya fi hawa na biyu kenan hawa na uku kuwa da farko ya shafe ko da irin takardar nan ta bayan gida ko da hoge sannan daga baya kuma ya sake wankewa da ruwa wannan shine hawa na uku shi ya fi kajan imani mai muktasar ما جاء في السواك حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك مالك يا كرقونا حديثي لذا مكرنته وجن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن ابن السباك شيكو يا جيش وجه ابن السباك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي في جمعة من الجمع أتكون وترانا رانا الجمعة أتكون جمعة إن دمك هل من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكون وتجمعة وند بنتنا وكيشي با ياتي يا معشر المسلمين يا كو جماعة المسلمين إن هذا كسن ونن ونن رانا يوم رانا جعله الله إيدا rana ce wanda Allah ya maishe ta idi gare ku fastasilu ku yi wanka wa man kana inda hutibun wanda yake da turare fala ya durrahu an ya masta minhu ba zai cuce shi ba in ya shafa turaren wato ana so ya shafa turaren kenan wa alaikum bisiwa kuma na hore ku da ku rika goge haƙorin ku da asuwaki wato juma'a ita ce idi na farko don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma salat babu ranar da babu ranar da tafi ranar juma'a khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmul juma'a khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmu arfa ranar da babu wuni mafi daraja wanda rana ta bi akai wanda ya kai kamar ranar juma'a babu wani wuni mai daraja wanda rana ta bi ta kansa wanda ya kai kamar ranar arfa to ya za a yi hada su to nan manzon Allah ya yi bayani yace wannan rana ran juma'a din nan rana ce wanda Allah ya mai ce ta idi gare mu mu musulmi mu yi wanka malan idi a ranar godiyan Allah akan wata ni'ima da ya bayar Allah ya kira mutane duk gaba daya ya yi nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane gabaki daya ku zo ku bautawa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku don ku tserar da kanku wuta ku samu shiga aljanna to da Allah ya wannan kira sai waɗansu larura ta hana su amsawa waɗansu suna ɗaure da kafirci waɗansu suna ɗaure da munafirci ba samu sun amsa wannan kira ba mu da muke da lafiya kalau ba wata larura da ta hada mu ta hana mu da aka ce ubudu rabbakum sabiqu sari'u sai muka yi gaggawa muka yi rige-rige zuwa ga Allah muka yi sallah muka yi taru muka yi sallan azhar muka gode wa Allah muka taru muka yi sallan muka muka taru muka yi sallan azhar muka gode wa Allah saboda ya ba mu rana ya bude mana ita ya ba mu daman neman abinci mun gode masa kuma da la'azar ta yi muka huta muka tashi muka ji daɗi muka zo lokacin da za mu sadu da abokanmu muka ga ya kamata mu gode wa Allah tukuna wanda ya canja wannan yanayi mai zafi ya kawo yanayi mai sanyi kamun mu je mu gana da shugabanninmu da abokanmu na la'asariya mu fara gode wa Allah da ya kawo wannan lokaci tukuna muka yi sallar asar muka gode wa Allah sannan rana ta faɗi aka kira mu muka zo saboda mu yi handin oba mu halarci handin oba tsakanin mala'ikun dare da mala'ikun rana mala'ikun rana za su ba da aiki a hannun mala'ikun dare to saboda haka mu zo mu halarci lokacin don su kai mana shaida da safe sun same mu anan yanzu ma da yamma sun same mu anan shine sallan magariba muka gode wa Allah da aka tafi mala'ikun dare sun kama aiki suna yi muka je muka ci abinci muka huta za mu je mu kwanta muka ce kamun mu kwanta mu zo mu taru mu gode wa Allah tukuna mu kwanta mu yi ban kwana sai muka zo muka sallan isha'i muka gode wa Allah muka yi bankwana muka je muka kwanta awa takwas ko awa bakwai sannan ya sake kawo wani sabon lokaci sabuwar rana aka kira muka zo muka taru muka gode wa Allah wanda wanda ya bamu lafiya ya kawo ya rufe mana dare muka ji daɗi ularaikumu in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya afala tasma'un قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون يمن الدري رحمة ne daga Allah domin da duk lokaci ya miƙe rana ne kurum zafi sai halakar da mu ya kawo mana dare mai sanyi ya kwantar da hankulan komai da komai samu mu bacci mu huta to mu tashi mu gode masa sannan kuma mu zo mu halarci lokacin handin oban mala'iku masu ba da aiki wa mala'ikun rana mu halarci wurin shi ne sallan asubahi sannan in gari ya waye mu je awa takwas mu nemi abinci azahar ta sake dawowa kamar jiya to in mun yi haka duk wannan lokaci da muka gode wa Allah da akan waɗannan ni'imomi da ya bamu duk gaba ɗaya tare da mu da kafirai ya bamu waɗannan ni'imomi amma mu ya bamu damar godiya su bai ba su ba muka yi wannan asabar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a to ga rana mako ya kewayo kenan to ya kamata mu mai da wannan rana ranar godiyar Allah mako ya cika to sai mu bar masallatai mu na angunni mu zo mu taru wuri wuri daban saboda mu gane juna fiye da yadda muke gane juna a sallan anguwa anguwa mu taru mu gode wa Allah ya zama ranar idin mu na mako guda to kowane wata akwai wannan mako kowane wata akwai wannan mako idan mako ya kai a lokacin azumi ya zo Allah ya kira mu wajen azumi mun yi kafirai ba su yi ba har yanzu sai mu fita bayan gari mu gode wa Allah shine idi idin juma'a na godiyan Allah kan sallah ne idin azumi na godiyan Allah akan akan idin azumi na godiyan Allah ne akan yin azumi da ya kira mu yi shi muka yi shi waɗancan suna kallo ba su yi ba bai ba su ba sannan in lokacin da shekara ta cika zulqida zulhajji shekara ta cika kenan za a shiga almuharram to kamun a shiga almuharram din ya kamata mu taru mu kira duniya gaba ɗaya mu gode masa na ni'imomin shekara guda wanda ya ba mu ni'imomin shekara guda to wannan shine yasa yace khairu yawmin talat alaihi shamsu خير يوم طلع الشمس يوم الجمعة خير يوم طلع الشمس يوم أربعة جمعة إتكي wato fiyayyen rana a cikin dukkan raneku gaba ɗaya ranar arba ita ce fiyayyen rana a cikin dukkan shekara gaba ɗaya saboda haka yace ranar juma'a rana ce ta idi a gare ku ma'anar idi ranar godiyan Allah bayyana murna akan ni'imomin da ya bayar Allah mun gode maka wa tukabbirullahi alama hadaikum gode wa Allah wa la'allakum tashkurun sallah godiya ne wa Allah azumi godiya ne wa Allah kowane ibada godiya ne wa Allah akan lafiya da ya bayar godiya akan samarwa da godiya akan madadi da ya bayar shine yake cewa ku yi wanka ranar juma'a ku yi wanka fattasilu din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba da umurni ko Allah in ya ba da umurni na farkon abin da za a dauka wajibi sai dai in wani hadisi ko wata aya ta zo ta nuna abin nan ba wajibi ba ne sannan a ɗauke shi akan umarni ne na sunna da mustahabbanci wannan ya ce faftasilu to in ba dan an samu wani hadisin da aka samu wajen ummul na Aisha ba da wankan juma'a sai ya zama dole kamar wankan janaba domin umarnin iri ɗaya ne faftasilu to amma an samu hadisi wajen ummul na Aisha an tambaye ta yaya wankan juma'a yake dole ne kamar wankan janaba ta ce a abin da yasa aka sa wankan juma'a lokacin da aka gina masallacin juma'a aka soma juma'a a Madina mutane ba su da wadatar tufafi ba su da wadatar bayi za su shigo masallacin juma'a da tsumma da fatu sai su yi gumi in gumin ya haɗu a cikin masallaci in mazon Allah ya shigo zai hudu ba sai karni ya dame shi a cikin masallacin saboda tsumma ne a jikinsu da tsumma irin na sufi da wato irin na rigan gaci da rigar fata da sauransu to to daudansu da zubansu da daudan wannan tufafi in ya tashi a karni sai cika masallaci in manzon Allah ya zo zai sallaci bai son wari in ya zo yana hudu ba sai ya ji wari ya dame shi to shine ya ce mutane lallai kowa in ya zo ran juma'a sai ya yi wanka ya sa tufafi masu kyau ya sa turare sannan ya zo juma'a to amma yanzu da yake wadata ta samu daga baya da yake wadata ta samu mutane suna da riguna suna da bayi masu musu bauta ko sun shigo masallaci sun taru zufa ta tashi a kansu ba za a ji wari irin na da ba an sauwake wanda ya samu yayi wanka wanda bai samu ba shikenan kaga bai zama wajibi ba kenan ba dan haka ba da ce wankan juma'a zama dole kan wankan janaba wa man kana inda ibn wanda yake da turare fala yadurruhu babu laifi a gare shi an yi masa nuna ya shafa turaren nan wa alaikum bisiwa kuma na hore ku da yin aswaki saboda haka ne ibn rushd yake cewa fi وفي السواك خصلة جليلة لكنهم أدوه في الفضيلة yace ina mamakin malamai siwaki a manzo Allah ya ƙarfafa shi da gasken gaske har ma wani hadisi yana cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki li kulli sala ba don kar na matsa wa al'ummata ba da na umurce su da yin su aswaki a cikin kowace sallah sai in rushd ya ce amma mamakin malamai sai suka ajiye siwakin ma a cikin mustahabbai ma ba a cikin sunnoni ba حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شق على امتي لامرتم بالسواك حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لولا ان يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء إمام مالك يا كربو حديثي وأن ذا مكرم تاوجن أبو الزنادي أبو الزنادي يا كربو وجن أعرج أعرج يا كربو وجن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لولا أن أشق على أمتي بعد كرنا متى والأمة تابا lamartum da na umurce su bi siwaki da yin aswaki ko wace sallah حدثنا مالك عن ابن شهاب مالك يا يا يا سامو من wannan hadisi wajen Zuhri ibn Shihab shi ko ya samu wajen Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf shi ko ya samu wajen Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah shine lamba na farko cikin hadisai ga shi kuwa amma Hudaybiya ne bayan Hudaybiya ya musulunta duk zaman da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara uku ko shekara uku ba wani abu ba amma duk da haka hadisin sa wato da yawan gaske wajen dubu biyar abin da aka rawaita a wurinsa dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu aka rawaita a wurinsa shi kaɗai ne mai wannan irin hadisai masu yawa shi kuma manzo Allah ne ya masa addu'a saboda haka duk abin da manzo Allah ya faɗa ba zai mance ba wata rana na kukan abin da yake samunsa yace mutane suna ƙarata a cikin jama'a suna cewa na yawaita hadisi na yawaita hadisi watakila ma ƙarya nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane kuwa a'a annabi ne ya yi mini addu'a duk abin da ya faɗa in ina nan ba zan mance da abin ba kuma su ba za su lura bane ’yan uwana muhajirai suna tafiya wurin fatauci fataucinsu ’yan uwana lansaru suna zuwa aikin gonansu ni ko ban da fatauci ban da gona ban da annabin ban da komai duk inda da motsa nan nake saboda haka ne zan ji abin da su ji ba saboda haka hadisin sai yawa ya zama hujja a al'umma حدثنا مالك عن شهاب مالك يا سامو wannan hadisi wajen Ibn Shihab shi ko yaji wajen Humayd dan Abdurrahman dan Au shi ko Humayd yaji wannan hadisi wajen Abu Huraira annahu qal Abu Huraira yace laula am yashqa ala ummatihi ba dan kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa wa al'ummarsa ba la amarahum bistiwaki da ya umurci al'ummarsa da goge haƙori ma a kulli wudu'in duk lokacin da suka yi alwala da sai ya sa su dole sai sun sai sun goge haƙorinsu to siwak a nan shi ne itace ko ɗanye ko busasshe ɗanye shi ya fi soyuwa a wurin wanda ba azumi yake ba saboda musuluncin addini ne mai jin tausayi ɗanye ya fi tafsasawa haƙori akan busasshe domin busasshe mai yiwa ne in kana gogewa da shi ya kawo jini amma ɗanye yana tafsasawa yanzu kuma da yake mutane sun samu buroshi buroshi ma sunansa asuwaki malamai sun ce in mutum bai samu asuwakin ba bai samu ɗanyen ba bai samu busasshen ba to ya goge haƙorin nasa da yatsarsa to da yatsa da buroshi duka sunansu asuwaki yanzu ta'afin nida ilisara wannan babu yana karantar da mu yadda ake kiran mutane su zo su yi sallah حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن سعيد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذنون wannan babu yana karantar da kiran sallah ne haddathani yahya an malik yahya ya karɓo mana wannan hadisi wajen imam malik shi kuma imam malik ya ji shi wajen yahya dan sa'id shi yahya dan sa'id قال يا أتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خزبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة من ظل يا أمرني أسا وأنسو إتاتوا guda biyu a rika buga su don mutane su taru don sallah wato da aka gina masallaci jama'a sun taru sun yawa a madina sai aka bukaci lallai in lokacin sallah ya yi ana so a samu abin da zai sa a sanar da mutane lokacin sallah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira taro kamar yadda al'ada sai ke ubangiji ya umarci shi wa shawirhum fil amri fa za a rubuta ta tawakkal ala Allah da ya kira su taro su shawaran yadda za a tara mutane a san lokacin sallah don a yi sallah sai waɗansu ka ba da shawara ya rasulullahi abin da ni na gani a hura wuta in lokacin sallah yayi in sallah azhar ne ko la'asar to za a hango hayaki daga nesa a gane lokacin sallah yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan tsaunuka fi ilil majus ba za mu bauta wa Allah da wuta kamar yadda majusa suke hada bautan Allah da wuta ba wani yake to ni ga tawa shawara ni ra'ayi na in lokaci yayi wato in dare ne kuwa a hango wuta da daddare inda rani a hango hayaki su ba za mu aikata yadda majusawa suke aikatawa ba suna bautan Allah da wuta wani yake ni ga shawara ta in lokacin sallah ya yi a ɗauki ga hokona a tsaya bakin masallaci a ta busawa a ta busawa in mutane sun ji ana busa kahoro ai sun san lokacin sallah ya yi manzo Allah ya ce la naf'alu ka fi'il yahud ba za mu sa busa ƙaho cikin ibadar mu kamar yadda Yahudawa suke sa busa ƙaho cikin ibadar su ba. Wani ce to ni ga ta shawara ya Rasulullah. Me zai hana in lokacin sallah yayi a samu wani babban kararrawa a ta bugawa saboda mutane su gane lokacin sallah yayi. Manzo Allah ce la naf'aluka fi'lun nasara. Ba za mu bauta wa Allah da buga ƙararrawa kamar nasara ba to aka watse dai shawarar ba ta samu shugaba ba to shi ke da aka watse sai wani mutum ya mafarki abdullahi bin sai yana ɗauke da ƙaho sai ya ga wani mutum a cikin mafarki ina za ka da ƙaho yace ruwan jin busa ne lokacin sallah yayi saboda mutane su taru yace bana koya maka abin da yake busa kaho ba yace kurani sai ya koya masa kiran sallah da muke yi na yanzu nan can kuma wani balagari shi kuma har yanzu sai ya mafarki zai ɗauki itatuwa guda biyu wanda zai je a kurkuru a ita dukan su in lokacin sallah ya yi a rika jin kurkuru kaka a dukan katako ina za ka tafi da katako yace zan je in ta dokawa saboda a san lokacin su ba ya yi sai ce bana koya maka wani abin da dukan katako ba sai ce koya min sai koya maka koyan sallah sai na umar ya yi wannan irin mafarki to da farko da sai Abdullahi ya faru zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mafarki na ta ce hadihi ruya haƙi wannan mafarki ne na gaskiya wannan mafarkin gaskiya ne a kira wani koya masa ya ɗaga muriyo ai kiran sallah sunan ne aka samu kiran sallah a nan wanda suka san sirrorin asrarin musulunci to har su gane kiran sallah bai zo mana daga wajen annabi ba ba su ba masu daga wajen wani waɗansu mutane abin da ya za haka a cikin kiran sallan akwai daga kawace Allah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar sa da irin halin sa na ladabi innan yana jin nauyi ya koyawa mutane a ɗaga murya a faɗi sunan Allah a masallaci ma sai an faɗi nasu a masallaci masa nauyi saboda dadabinsa. To Allah ku ba ya rato ya sa annabi abin da zuwa annabi nauyi. Saboda haka Allah bai aiko Jibril wajen annabi da kiran sallah ba, bai aiko mala'ika wajen annabi da kiran sallah ba, balle manzo Allah ya kira mata su kun yi abin da aka aiko in lokacin sallah ya ga yadda zuwa ku Sai Allah ya gaya mana tsakanin mu da shi. Domin mafarki kan kowa ya mafarki mafarki. to tun da yake abu ko ka samu to tsakanin mutane sun suka samu abun su da kan zuciya daga wurin Allah wa taqullaha wa yu'allimukum Allah saboda tsoron Allah su Allah ya koya musu kiran sallah da kansa ta hanyar mafarki saboda haka mafarki ka samu kiran sallah ta hanyar mafarki aka tabbatar da shi kuma yanzu duk garin da baya kiran sallah ya halatta a rike shi kiran sallah a gari wajibi ne inda aka samu masallaci ɗaya kiran sallah ya ɗauke wa sauran gari gaba ɗaya duk gari ba wanda ba inda aka yi kiran sallah ya halatta musulunci ya ci wannan gari Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen shekarunsa musulunci ya riga ya haɗu da yawa in ana cikin za a tafi wani yawa to in an doshi wani ba gane wani irin gari ne ba sai inda zai ne sai a kwanta kar a fada wa gari sai an ji gari ya waye me suke ciki in an ji kiran sallah shi kenan yan uwa ne in ba ji kiran sallah ba wurin ne sai a tambaye su akwai amana in ba amana akwai yaki wannan babin kiran sallah kenan ko wuri abdullahi ibn zaid ibn zaid aka nuna masa al-ansari aka nuna masa kuma barki kuma min bani al-harith min khazraj akwai wani ma har yanzu thumma min bani al-harith min al-khazraj zamowansa zamowansa baransari din khazraji ne kuma dan buhari katibatai bi fi nawmi aka nuna muku wata ko wata ita ce guda biyu fa qala fi ummatani lanahu mimma yurid rasulullah wata ce wa'annan irin kakakai irin itatuwan nan irin wanda manzo Allah sun barkuna yake nufi kenan a yi su a rika buga su don lokacin sallah yayi fakila sai aka ce masa ala tu'azzinuna ba ku yi kiran sallah ba bis salati ku yi shaida don a taro a sallah fa a taro rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min as lokacin da ya farka sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zakara lahu zalik sai ya gaya wa manzon Allah kiran sallah wanda aka koya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azani tunan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da ai kiran sallah daga nan sai kuma Brosi na gaba insha Allah Allah ya sake sada mu da alheri Allah ya amfani mu da annabi da hadisin sa Allah ya samu hadisin sa da Qur'anin sa sallallahu alaihi wasallam mu rayu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى وجهه المستقيم وعلى اوله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم